العالمين الرحمن الرحيم زمي ابن مالك يوم الدين قحيقة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم بسم الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على التجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها قلوب بالكرامات لعائش الفخر إذ جاء بسيدنا قطب القطب بعيدا في المقامات لا إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قطب الولايات سلطان الولايات باب للولايات مفتاح الولايات لذا فهمت كراما من مودتي زادتني زبرات كل أوقاتي لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكمت بالطور أن الشيخ حملني ما دك طور به وقت المناجاة خليفة الله رمز الكون روح جميع الخلق ووال أصل للوجودات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مبرق البرق مرعاد الرعود ومن قار المزون ومن قاض البريات تلك المكارم لا تعبان من لبن تلك الوراثات من أعلى علومات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا ابن فاطمة فرع النبوات هذا أبد الختم مضل المقامات هذا الذي منه أرجو كل آوينة نيل الفتوح وتسهيل المرامات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الذي منه أرجو كل آوينة نيل الفتوح وتسهيل المرامات حتى صلاة وتسليم على سند والآل والصحب كل الخليقات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببار حبيبي حرقت قلبي الفراغ نعم، نعم.
إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببار حبيبي حرقت قلبي زين يا ما الفراغ تذكر لو تعبت إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببار حبيبي حرقت قلبي البراء والسماء إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببار حبيبي حرقت قلبي البراء والسماء إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببار حبيبي حرقت قلبي البراء والسماء إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببار حبيبي حرقت قلبي البراء والسماء إنني مغرق ببحر حبيبي خرقت قلبي البرى والسماء إنني مغرق ببار حبيبي حرقت قلبي البراء والسماء أخذ الشيخ عن شيوك في عام لكدا منه سوى الانتماء إنني مغرق ببعد حبيبي هربت قلبي البرى والسماء حين نال الإمام أكبر فتي عام دو أتى الأنام سراء إنني مغرق ببعد حبيبي هرقت قلبي البرى والسماء
أذن النور لكن البدر وردا بعد أن كان منه فيه إباء إنني مغرق ببعد حبيبي هرقت قلبي البرى والسماء قال قال دا لم يبق للغير من غير أني على يدي الهباء إنني مغرق ببعد حبيبي هرقت قلبي البرى والسماء واتركا عنك كل أذكار قوم هاك وردي إني علي الرجاء إنني مغرق ببعد حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء ثم دامت سهائب النور تترى لإمامي دولا وطاب السواء إنني مغرق ببعد حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء وصف ذات الإمام خذها بديعا دونها نزم الدر ذاك العيب أباهاء إنني مغرق ببعد حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء وصف ذات الإمام خذها بديعا دونها نزم الدر ذاك البهاء إنني مغرق ببعد حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء ربعة القد أبيض اللون شيخي مشرب فيه شيبة حسناء إنني مغرق ببعد حبيبي هربت قلبي البرى والسماء جهوري وسمته ذو بهاء ولو نرء ويعجز الفساء إنني مغرق ببعد حبيبي هربت قلبي البرى والسماء وهو ذو هيبة وقار حياء ذو جلال وتم فيه الزكاء إنني مغرق ببعد حبيبي هربت قلبي البرى والسماء نافذ الفام ذو فطانة فكر لم يفته معنى وذاك صفاء إنني مغرق ببعد حبيبي هربت قلبي البرى والسماء زوج الشيخ أسنه بعد درك كز صون وهكذا الهنفاء إنني مغرق ببار حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء طلق الشيخ زوجه إذ رآها وافقته في جده القيداء إنني مغرق ببار حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء بعدما نال الشيخ أعظم نجه علق القلب بالزواج اقتداء إنني مغرق ببار حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء علق الدرتين بعد اشتراء يا لها رتبة له علياء إنني مغرق ببار حبيبي غرقت قلبي البرى والسماء لك الدرتين بعد إتاك حبذا عقدة له وهداء إنني مغرق ببار حبيبي هربت قلبي البرى والسماء إنه مبروكة لأم كبير نجل شيخ الشيوخ فيها البهاء إنني مغرق ببار حبيبي حركت قلبي البرى والسماء ثم أم الحبيب خلفة شيخي سميها من مبارك زيدها إنني مغرق ببار حبيبي حركت قلبي البرى والسماء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة ولو الخاتمة سبقنا سنجد الهادي أسرار المستقيم وعلى آله ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين alhamdulillah yau tara ga watan safar hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da shida ko da biyar ashirin da biyar ga watan august 2023 za mu tashi daga inda muka tsaya a karatunmu na farfajiyar shawar tujjar radiyallahu anhu rakashin littafin maulanmu shawar ibrahim yas mai suna annurin rabbani fi sirati sayyidi ahmad tijani فصل في صفات ذاته الكريمة رضي الله عنه تو تو تو سند الشيخ رضي الله عنه سند شو تجاني رضي الله عنه أما قبان مزو وأنن سند kafin mu zo wannan sanadin idan mun tuna bayan dawowar shau tijjani radiyallahu anhu daga aikin hajji ya biyo ta misira ya haɗu da shayinsa sheikh mahmudul kurdi daga misira ya shigo tilmisana daga tilmis daga ya shigo tunusiya daga tunusiya ya shigo tilmisana daga tilmisana maulamu shawtu na radiyallahu anhu duba da yadda jama'a suka fara mai yawa da yadda suke tururuwa zuwa neman ilimi da neman yayi ruko da hannunsu yadda za su zo su haɗu da Allah subhanahu wataala su samu ma'arfa saboda haka sai watakan shugaban ƙasa na tunisia wanda ake kin shi da bayi amma sunansa na gaskiya usman bin muhammad aljazairi ya ga cewa lallai lamarin nan na shautijan yana ƙara yawa kuma yana jin tsoro kada ya kasance cewa shautijan ya zo ya janyo mai jama'a si mai bara'a da sauransu saboda haka sai yake ganin cewa gwanda a san yadda za a yi shehu tijjani ya tashi daga wajen shehu tijjani ya tashi daga wajen ya bar musu gari ya shigo garin da ake kiran shi da shallala da shehu tijjani ya zauna a wannan shallalan nan ma dai jama'a suka ringa yawa suka ƙara suna ƙara tururuwa zuwa wajen suka cewa sun karɓa daga wajen shehu tijjani radiyallahu anhu su kuma a lokacin wannan zaman da shehu tijjani radiyallahu anhu ya a shallala zuwa zaman shi na na na abi samgon kenan to tura mulkin mallaka na atrak wanda muke kiran su turkiya yanzu shehu tijjani bai zauna da su ba bai kuma yi mu'amala da su ba saboda ya gansu suna karkata daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma bai yarda wa da sahabbansa su ci gaba da zama da wa'innan mutanen ba to da suka ji labari lokacin shau yana shallala sai suka ce sai shi wannan Usman bin Muhammad dinnan bayil Tunisi da yace lalle lalle ko dai mutanen shallal dinnan su fitar da shau tijani ko kuma shi zai zo ya kama su wani yakin shine abin da ya kai shau tijani yasa ya tafi zuwa ga garin da ake ce mishi Abi Samgon a wannan zama da ya da a shallala da abi sangon ba abin da shau tijjani ya ɗauki ya sar yadda rayuwarsa a ciki face bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wata kan tafakkuri a cikin lamarin bayan Allah da yadda za a tsarkake zuciya a wannan zama da mulamu shau tijjani radiyallahu anhu yayi ya ya ziyarci garinsa ainihin madi a wa'innan 'yan shekarun da yayi a bisa da shallala kuma ya ziyarci manya-manyan bayan Allah daga cikinsu akwai mutanen takrarin a cikinsu akwai babban shayin nan da ake ce mashi muhammad bin fudai har wasiƙu sun yi sun afko tsakanin da shehu tijjani wanda daga baya shi wannan bawan Allah ya koma ya zama to almajirin shehu tijjani radiyallahu anhu daga nan shehu tijjani ya a cikin wannan zaman nasa ya ya ziyarci garin tazata ya ji ya ziyarci wanda shi ma daga baya zai zama to sahabinsa kuɗi biyu abin alfahari a sheikh muhammad damrawi attazi muna yawan ba da tarihin shi wannan a bawan allah nan to a wannan zaman da shehu tijjani ya yi a abi samgon din nan ya a ko shallalan nan shehu tijjani ya shige shi alif dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida da casa'in da shida kyautata a wannan zaman da ya abi samgon ne ya ci gaba da gujewa mutane yana bautar Allah yana yin halwoyi sai da ta kai shautu yana yin halwa wata shida shida halwa wata shida shida idan ya fito daga wannan halwa ya dan dauki lokaci sai kuma koma ba zai fito ba sai ya wata shida a cikin wannan abin ne da ake ciki sai ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jaharatan ido da ido ido da ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga shautu jani ya ce ana shekuka wa ana murabbika ni ne shewunka ni ne mai maka tarbiyya uturuk an ka jami al'auradi duka wa'incan wuri da ka karɓa wajen shahilai da ɗariƙar da kake kai ta ɗariƙar halwatiya duka cire ta ni yanzu ni ne zan baka ɗariƙa ni ne shayinka ni ne mai maka madadi kuma kai almajiri na ne kai sahabbanka ma almajirai na ne ashabuka ashabi fuqara uka fuqara'i almajiranka almajirai na ne sahabbanka sahabbai na ne shehu tijan ce ya rasulullahi ina jin tsoro in ba zan kasance babu lin najati li kulli asin ba to abin na aka idan ba zan zamanto kofa ta tsira ga mai sabo ba to a daga abin na haka shehu tijan ya ce na mai da kai ka zamanto kofa ta tsira ga duk wani mai saban Allah wannan magana sai ce mutane gingiringim a kai cewa a'a kamar ya ba komai bane ba wannan fa na farko jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ga ɗaya daga cikin kakanninsa ba sai dai Ali Zainul Abidi Ali abin nan Muhammad al-Baqir wani bawan Allah ya zo ya tambaye shi ya ce an ce ku wai ku ce wai ku ƴaƴan jinin manzo ƴaƴan jinin manzo Allah ko ƴaƴan gidan manzo Allah duk wanda ya so ku zai shiga aljanna ya ce kwarai kuwa ta to idan ya saba wa Allah kuma fa yace idan ya saba wa Allah sai Allah ya sanya sai Allah ya azabta shi da wata rashin lafiya mai tsanani kafin ya koma ga Allah a kankare mai wannan zurba sai ce a to idan bai yi rashin lafiya ba fa ya mutu yace sai kabari ya matsa shi eh mana sai ce to idan kabari bai matsa shi ba ya ce sai ya tashi an tashi kyamar duk wannan bai yi ba kuma ya shiga aljanna ko kaso ko kaki ba ta kawace ba abun wata wani jarawi sabida haka sai ya zama to irin wa'annan sai Allah ya musu wannan jaraba sai musu jaraba duk da cewa ba wai kawai ka je ka ga wani bawan Allah yana rashin lafiya kuma ga Allah ka ci haka a'a ita rashin lafiya tana kasancewa kasuwa biyu ko dai ya zamanto kai rashin lafiya domin a kan kare maka zunubinka ko kuma kai rashin lafiya domin a ƙara daga darajarka inda zunubi ne ke janyo idan mutum sai mutum ya rashin lafiya zai mutu to mazalan da ya rashin lafiya ko kankan kenan ko ba haka ba wanda shi na shi rashin lafiya ma yana cewa ana linka min zazzabin da kuke nina wa rubin yi biyu ne irin naku an gane ko to wannan na 'yan muku tuku ba mu sai ya zamanto cewa mai an yi rashin lafiya an kankare zunubai kawai su ma daga cikin bayan Allah gaggagaggan waliyan Allah suka ce su sun fi son su dan samu rashin lafiya kafin su koma ga Allah a kankare zunuban ko kuma Allah ya ƙara daga darajar su kafin su ƙara koma su tafi zuwa ga Allah wannan kenan sannan ba abun mamaki bane ba baka ji kakan yana cewa shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ni ce tuna ma ga masu gaggagaggan zunuban ne manyan fa ba wai kananan ba manyan manyan zunuban ne waliyan Allah ne za a ce to ku kun zo ku dauki wayannan ku yi musu amma mu manyan za a tare wani mutum to ranar ta maza Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam amin wannan kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na na lamunce maka wannan saboda haka gashi zan baka dariƙa lokacin hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida yace ka ringa yin istighfari dan da tariqar khalwati ake shi aje ka ringa yin istighfari dari kana yin salatin annabi dari istighfari dari salatin annabi dari ita ce farkon tariqar tijani abin da ake istighfari dari salatin annabi dari sai da shehu tijani yayi shekara hudu ana yin haka ana lakana wa mutane haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam a hijira tana alif dubu daya da dari biyu cip cip yana da shekara nawa kenan arba'in abin nan hamsin cip cip sai ya zo ya kara mai da la'ila illallah sai ya zamanto ɗariƙan nan ba komai bane a cikin ta ba ce istighfari salatin annabi la'ila ha illallah wannan kenan shehu tijjani ya laƙana wa sahabbansa aka ci gaba ana ta yi ana ta yi a cikin duka wannan ana ina ana sa abi samgon din ana rayuwa a cikin wannan na gaya muku cewa shehu jihar radiyallahu anhu ya ziyarci irin su shi sayyidi muhammad bin fudail inda sayyidi muhammad damrawi a cikin wannan fatara da ake ciki haka zalika sai mutanen tura mulkin mallaka suka ji labarin cewa mutane suna tawowa daga ainihin madi suna zuwa wajen shehu tijjani karɓar ɗariƙarsa kuma suka ji labarin cewa shehu tijjani bai lamunci bai musu izini ba su yadda su yi mu'amala da shugabanni wajen saba wa Allah sai suka rubuta wasiƙa cewa su ma mutane a bisan gwamnati fitar da shehu tijjani ko kuma mu afka muku akai da labari ya zo shehu tijjani haka ya ce ni ba zan zamanto sanadiyar zubar da jinanan al'ummar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku shehu tijjani a watan rabi'il awwal sha bakwai ga watan rabi'il awwal shehu tijjani ya bar garin abisangwal ya nufi garin fas shine zuwa na dindindin kenan gabanin zuwan shehu tijjani idan an tuna ya ziyarci fas sau biyu sai kuma wannan zuwa na dindindin saboda haka shehu tijjani radiyallahu anhu ya nufi fas hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku yana ɗan shekara goma sha ayan sittin da uku yana shekara sittin da uku gabanin wannan gabanin ya tafi fas ya mun riga mun faɗa shi ne abinda shehu ibrahim ya radiyallahu anhu yake gaya mana cewa shehu tijjani ya menene zawwaja shehu asluhu ba'da darkin qadda saunan wa hakazal hunafa'u cewa asluhu iyayen shehu tijjani sun aura wa shehu tijjani mata a farko-farkon rayuwa an ce bai ma kai shekara goma sha shida ba suka aura mai mata wani ruwayar kuma yana ɗan shekara goma sha shida suka aura mai mata bayan wafatinsu yana ɗan shekara goma sha shida ke da masu wafati bayan wafatinsu kaga iyayen shehu tijjani radiyallahu anhu sun yi wafati hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida sai shehu tijjani yake ganin cewa ya kamata ya fita ya ƙara neman ilimi ita kuma mace mace ba abin da ta fi so face a kyale ta a gida a kawo abinci ta ce ta kwanta ta bacci don haka shi jani ji tausayin matar nan da aka aura mai kada ya tafiya da ita wannan yawo baka san inda zaka tsaya ba sai ya ɗauki dukiya mai yawan gaske ya sallame ta da shi to bayan an je an yi duk wa'annan yawon ne an dawo sai shi jani ya siyi bayi guda biyu ya siyi bayi guda biyu ya yanta su wanda zamu zo nan a wajen fassarar mu to daga nan suka haifa mai a yasho tudan ya ɗauka ya yi jira daga watakan ainihin fas to a nan daga kai abisan gam zuwa fas to a nan za maganin shi ibrahim sallallahu anhu ta bayyana ta ce ta faɗin sanadin shi tijani ya ce a kaza shehu menene a kaza shehu an shuyukhin fi amin laki taha minhu sawal intima'u ya ce shehu tijani radiyallahu anhu ya ka karɓi ɗariƙu daga wajen shehunnai irin su wanjallin nan irin su mahmudu kudin na ƙarshe irin su abdulkarim samani nan irin su amar bin abdullahi hindin nan ga nan dai da yawa shau tijjani ya ka karɓa da ke ɗaha minu sawal intin ma'u har ya zo ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hina nal al imam hina nal al imam akbar fathin ama dawin atal anamal anama sarau hina nal al imam akbar fathin lokacin kuma da shugaban mu shehu tijani radiyallahu anhu ya samu babban fatihi fatihi a wajen sufaye shine ka samu ka sadu da manzan Allah ido da ido ka ganshi to ka samu fatul akbar ama dawin hakan ya faru ne ama dawin gadi casa'in wawi a sit- a shida don haka eh, casa'in da shida alif dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida da kai afuwa da s- eh, da casa'in da shida eh, shehu tijjani atal anama sara'u ha- sara'u farin ciki ya bayyana ya zo wa halittar Allah baki ɗaya ya zo ma halittar Allah baki ɗaya abin da ya sa maulana mushir rahim ya faɗa haka shine bayyanar shehu tijjani da ɗan ɗariƙa da wanda ba ɗan ɗariƙa ba alkhairi ne gare ka alkhairi ne gare ka domin ba ka ɗariƙarsa ba ka isa ka ce kullum da Allah kana da wani adadin istighfar da kake wa Allah ba kake neman tuba ga shi ko da kuma akwai shi akwai lokacin da kana so zaka tafi makaranta ko zaka tafi office ko zaka tafi kasuwa ranar sai ka yin wannan ko salatin annabi ko la ilaha illallah amma da zuwan shehu tijan radiyallahu anhu sai ya ce to ga wannan istighfarin nan ga salatin nan ga la ilaha illallah nan kai ko da kai fashi ana binka ana binka ana binka bashi sai ka zo kai to wannan bai zama alkhairi gare ka idan ka yadda ka dauka na'am أذن النور لقن البدر وردا بعد أن كان منه فيه إباء annuru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama azina yayi wa shehu tijan albadra wani mutum azan mu muna da amar ko muna da kaukab ko ko na jimu ko kamar kuma yadda muke da shamsu to saboda haka azinan nuru laqanal badra wirdan shehu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa shehu tijan radiyallahu anhu izinin ya bada ya fara bada ya fara bada laqana wannan wirdin bayan da shehu tijjani ya tsorace zamansa akan kujera na mashaiha na shewuntaka shi sa a farkon lamarin shehu tijjani bayan ya karba idan ya baka dariƙar tijjani sai ce ka je na baka ka je kai tai kakka sake ka ba wani kakka sake ka bayyana kanka har sai ranar da Allah ya bayyana ka shi sa kakannin shekhani kakansa wanda ya kawo dariƙar tijjaniya a nan garbi ifriqiyan nan namu sai shehu muhammad al-hafiz shinkibi shi da ya karbo ya dawo ne daga aikin hajji ya tsaya a fal shehu tijjani ya bashi dariƙar tijjani ya ce gashi na baka ka je kai ta yin ta kai kaɗai kar ka bayyana kanka har sai ranar da Allah ya bayyana ka ya zo ya kuya ba abin da yake kullum za a zo a bada karatu shi dai idan lokacin lazumin safa yayi na yamma yayi wazifa yayi zikirin zuwa shi kada yake abin sa shi kada yake wannan to akwai wani ana ce mai sidi muhammad shi wani bawan allah ne a can daji yake yana da yawan ganin sai da wujudu al-mashhud maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to mutanen shingida in aka ce shingida shine murtaniya ta da kamar wani man who knows tomorrow din su wanda yake iya sanin gobe da aka je kai mai hadiya ya maka addu'a ya ce kai lamarin ka zai zama kaza ya zama kaza ya zama kaza saboda haka baban a wato kakan shehu lahadi wannan namu to shi mauludu fal din idan ya zo ya ga jama'a suna ta zuwa shi ba ruwansa idan ya zo garinsa ba ya zuwa ranar nan ya ce kai bari dai in je yau in ba mutumin nan hadiya da ya je ya ɗauke ya ba shi hadiya sai ce kai fa shayinka yana can gari kaza ka je ka ce ba ka ɗari ƙarshe wuce jani eh ce eh ƙwarai kuwa ka je ka ce ya nuku gari ya to wajen muhammadu da hafizu shinkiɗi ya ce mai na zo ka bani tsarabar da ka ɗauko daga tudu saboda shi murtaniya me ake cewa kwari ne a lokacin ita kuma maghrib morocco tudu ne ya ce ah kamar ya wani wata tsaraba ya ce ai raba dai da ka ɗauko ce ai aikin hajji ne da muka je kuma yan bagarunan da yadda araba yara ta kare ce ba wannan ba nake magana almajirai suka yi zigon zigon suna kallo ya ce ɗariƙa shau a marcin jai nake na zo ka bani a ranar duka duk wanda suke zawiyan nan wajen sai suka karɓi ɗariƙa tijaniya ƙwarai kuwa to haka lamarin ya fara aini yau ga ɗariƙa inda so ta kai babu wani a doron ƙasa da ya sai san adadin mutanen da suke cikin wannan ɗariƙar na'am قال طه إيه؟
لم يكن للغير من wallahi ko masu suna tijjani ma kare غير أني على يدي الحباء a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga shi wata jami babu wani kuma waliyi yanzu a doron ƙasa da yake da upper hand a kanka wanda yake tsawar- yake zai ja ka gaira amini ne shayinka ni ne mai maka tarbiyya ni ne mai maka madadi kuma ana shehuka wa murabbika wa mumidduka kuma ni nake maka madadi ne mutum eh ala ya dalihi ba'u kyautar da Allah zai maka zai zo daga hannuna ne ni ne mai baka ita Mm. na'am fatrukan anka kulla azkari qaumin ka rabu da duk wayannan azkaran da aka baka haka wurdi ni ga wurdi na nan shi sa shi wuce janu wani lokacin cewa ko da yaushe ma faɗa yake ni ma faɗa rika ba ta wace ba ta manzan Allah ce ni ma bayarwa nake yi ni ma bayarwa nake haka wurdi ga wurdi na nan alayyar rajau duk wanda ya samu duk wanda ya karɓi wannan wurdin duk abin da yake na zai samu
ثم دامت سحائب النور تترى لإمامي قولا وطاب السواء yace daga fa wannan lokacin kuma ai kuma ta fashe fata ya fashe summa da sahaibun nuri girgije mamako na haske daga fadar Allah suka ringa gangarowa zuwa ga ruhin shehu tijara radiyallahu anhu tsawon lokaci wa dabar sawa'u dawama akan kujerarsa na khatimul auliya ya dadada ya dadada wannan kenan za mu zo sufarsa shau tijjani radiyallahu ta'ala anu ɗariƙa ta zo ta zauna ga abin da ya faru sai ya tattara ina shi ina shi ya to fas ya isa fas hijira tana sha bakwai ga watan rabi'il awwal hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku amma abin da ya fi ƙarfi an ce ya isa fas ne a watan muharram ne a watan Muharram hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha hudu shehu tijjaniya ɗan shekara sittin da hudu ya shigo fas da shi da iyalansa da almajiransa daga cikinsu akwai sai dai alil harazmi albarrada daga cikinsu akwai shehu muhammad mushiri wannan shehu aliyu harazmi barrada shine alifan shehu tijjani farko da ya suka baro abi samgon suka shigo kasar fas ya rubuta wasiƙa ya aika shi zuwa ga sarkin fas na wannan lokacin maulaya suleiman ya ce na zo ne na yi hijira ne saboda zaluncin shugabanni na zo nemi izinin zan zo in zauna a garinka ya yi marabar shehu tijjani ya zauna ya ɗan ƙwanƙwan shehu tijjani cikin fage na ilimi saboda shi wannan maula suleiman ɗin nan tunjum ma tunjum ne shi ma ilimin eh kuma waliyan Allah ne ya ga duk abin da yake da bukata a ciki na ilimin zahiri shau tijani da shi sai ya ga to me zai wa shau tijani tambaya wa shau tijani game tambaya game da nasaba sai ya ce kai sharifi ne ya ce to amma na ka karɓi aura dai ina son gama za Allah sallallahu alaihi wasallam ban ganshi ba shau tijani ce to mu kuma mun lamunci maka ba tare da wurin riba za ka ganshi saboda haka wani mutum saboda haka sai ya ce shau tijani to ga gidana na baka shi ka zauna shine gidan da ake cin shi darul mirayati lokaci yayi shine gurin da ake gidan da ake cin shi darul mirayati sai shehu tijani ya ce a shi shehu tijani ya ce ba zai kaɓi gidan nan ba yayi yayi yayi shehu tijani ya ce a kyale shi zai je kama gida ya haya sai da ya takura sai shehu tijani ya karba amma da wajewa zai ringa bada ya ce a'a da sarki yake da shaujan ga biyan haya sai shaujan ya zama to duk wata duk karshen wata zai dauki wani dukiya adadin abin da yake ganin kimar da ya kamata a biya ga wannan gidan kimar abin da ya kamata a biya ga wannan gidan sai ya bada shi saraka a matsayin ya bada wannan hayar shi kuma wannan gidan abin da zai baka mamaki shine ainihin gidan shi ma ba na sarki bane ba na maulaya tsayi bin muhammad ne wanda aka binne a a wazan shehin ɗariƙatin ɗayyibiyyati shaziliya ne shi eh ɗariƙatin ɗayyibiyya da ya koma ga Allah sai maulaya suleiman ya ci wannan gidan a ji karatun nan da kyau ya ci wannan gidan da dukiyarsa halalinsa ba ma kuɗin da ake biyansa ba ya tattara malaman gari ya ce wannan da dukiya na ne na kaina na ce wannan gidan kuma a duk dukiyar da na tara babu abinda na fi so kama wannan gidan ya ajiye shi babu kowa har sai da aka samu wa'insu sharifai da suka zo sai shauci ya ɗauki wani an kai afuwa maulaya suleiman ɗin ya ɗauki wannan gida ya basu da sharifin nan ya mutu sai maulaya suleiman ya ga cewa da in ba wa jikokinsa wannan gidan wanda a ce in siyi gidan da kyauta ya bashi wanda a ce in siyi wannan gidan in ba su dukiyar zai fi musu alkhairi ya siyi wannan gidan ya ba su wannan dukiyar suka je suka kama jari suka sayi gidaje sai ya bar shi a kulle ba a ƙara buɗe wannan gidan ba sai lokacin da shautu ya raji Allah ta'ala anhu ya zo sai ya ɗauki wannan gida ya bayar kuma mun san cewa bayan wafacin shautu jani wannan gida ɗan sarki ya kwace daga wajen ayan shautu jani sai daga baya aka dawo musu da wannan gidan amma gidan nan da yana karkashin mamlaka yana karkashin sarautar abin nan masarautar magrib ba ta 'ya'yan shehu tijjani bane ba sai lokacin da shehu ibrahim radiyallahu anhu yayi a cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da yake zuwa ka faɗi wannan kace ni na gaya maka tafiye-tafiyen da yake zuwa na magrib yayi gabara ya ce shi zai siya wannan gidan shehu ibrahim ne ya siyi wannan gidan daga hannun sarakuna sarakunan magrib ya kira wasu daga cikin almajiransa ya ce ku zo ku yi musharaka kuma su samu albarka ya ɗauki wannan kuɗin ya siyi wannan gidan aka ba shi takarda ya ce kuma na danka a 'ya'yan shehu tijani har abadar abidin a kuɗi radiyallahu ta'ala anhu wannan kenan shehu tijani radiyallahu anhu idan muka tafi akan abin da ya fi shuhura wajen malamanmu shine ya zo a watan muharram hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha hudu dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha hudu a watan muharram a watan safar yana sha uku ga wata ranar alhamis manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yau an maka tukuici da hawan mukamin khatimul wilayati kai ne khatimul wilayati baki daya saboda haka a nan wajen fata ya gama khatimul wilayati shine mutumin da ya kure malejin makamin kudubani ya uzma kamar yadda maula mushajjar radiyallahu anhu yake fada yake cewa shi kudubi shine wanda a zamaninsa ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa ma'arfa shine kudubi alkamili shine amma duk wannan abin la ta tajalla lahu haqiqatul kibriyai haqiqanin kibriyai na zatin Allah ba ta tajalli gare shi har sai ya kai wani mukami kololuwa na kudbaniyatul uzman shine zai samu ya kai wannan mukamin shi ake cewa khatmul maqamat to babu wanda ya kai wannan mukamin sai kaɗan daga cikin kudubai to nan ma akwai wani mukami sama da wannan a ji karatun idan mutum ya hau mukami sama da wannan kololuwar to naka ya tajalla lahu bil kibriya izzati shine za a yi mai tajalli da kibriya izzati to wannan daga nan wajen zai ci gaba da hawa hawa hawa wanda ya kai wannan mukamin shi ake cewa khatimul wilayati ko khatimul awliya'i shau jani ce sayyidina aliyu karamallahu wajahu yana cewa al ma'rifatu كشف السبحات الجلالي وغايتها دهش في كبرياء الله ma'arfa abinda ake nufi da ma'arfa shine a yaye maka hijabi a yaye maka hijabi kololuwarta kuma shine karewa cikin ganin girman zatin Allah sai shi wata jani ce abinda yake nufi da kololuwarta anan shine maqamul khatmi maqamin cikamakin waliyai fa huwa al-gayatul gayati wannan shine kololuwar kololuwa waliyai da yawa sun yi kokarin su samu wannan makaman wai su sun yi da'awarta daga baya kuma sun dawo sun nuna ba nasu bane ba daga cikin su akwai akwai Sheikhul Akbar Muhiddin Ibn al-Arabi ya faɗa a cikin futuhatul makkiya yana cewa bina khatamallahu al-wilayata fantahat ilaina fala khatmun yakunu laha ba'di وما فاز بالختم الذي لمحمد ون امته والعلم الا الا انا وحدي yace da mu ne aka cika wannan walitaka khasa din ka a ce a takamakin waliyai kaga daga bayan shau jani babu waliyai na sha gaya muku ba ni san aja karatun ya kamata ce duk dan dariƙa ma ya san wannan ko akwai wilaya khasa akwai wilaya amma wilaya amma tun daga zamanin annabi adam ba ta kare ba sai lokacin da annabi isa ya koma ga Allah idan ya dawo ya koma ga Allah wilaya khasa ita ce tun daga zamanin manzon Allah ita ta rufe da shautu jani an gane ana jin katin nan saboda haka yace ni shine khatimul awliya in ji Muhammad ibn al-arabi al-hashimi nan da nan hajjira ce mai magana ta ce aina ba kai bane ba wannan da ya ga cewa an gaya mai ba shi bane ba sai yake ganin to bari ya yi kokari ya ga cewa ya abin nan ya ya san wane ne ma'abocin wani abin ya ya ya ya kasa sani sai da ya ce to ya bawa Allah lamarin sai Allah ya ce to bara bude mana shi sa yayi magana khatimul awliya a gurare kusan guda hudu cikin futuwatul makkiya idan ka koma cikin futuwatul makkiya juz'i na farkon sa peji na uku da ya fara magana tun daga peji na uku akan khatimul auliya sai da ya kai har peji 60 yana magana akan girman khatimul auliya idan ka shiga juz'i na biyu mujalladi na biyu tun daga peji na taran sa har zuwa peji na 49 magana yake akan khatimul auliya haka zalika juz'i na ku peji na 514 haka zalika juz'i na hudu peji na 195 duka wa'annan gurare guda yana magana akan khatimul auliya ne haka da ya gano ba shi ba ne ba mai khatimul auliya nan sai ya koma a cikin fituhatul makiya din sai ya ɗauko littafin hakimu turmizi wanda ya rubuta sunan littafin khatimul auliya ko khatimul auliya shi hakimu turmizin nan ya rubuta littafi ne akan sufanci da wanda zai zamanto hatun la'auliya'i sai ya kawo wa'insu tambayoyi ya ce babu wani halitta da ya isa ya amsa wannan tambayoyin sai wanda yake kan wani makamin saboda haka da ya zo cikin tambayoyin shi kuma sai ibn al-arabi alhakim ya ce to shi abinda zai iya ba da amsarsa a wannan tambayar ibn al-arabin nan fa da nake maka magana shine wanda ina ji yana faɗa dai na manta shekarun nasa yana faɗa yake cewa amma khatimul wilayati amma khatimul wilayati inji me ibn al-arabi yace al-muhammad yace fahiyya li rajulin na wani mutumi ne min al-arabi daga larabawa min akramiya yafi dukkan larabawa girma girman asali to jika manzo Allah ne kaji ba karatun nan wa huwa fi zamanin al-yawm huwa mawjudun arabtu bihi sana a wannan zamanin Allah ya mun kashafi na ganshi shekara ta alif ɗari biyar da casa'in da biyar in ji wa ibn al-arabi na ga mai mukamin khatim al-auliya'i shekara ta ɗari biyar da casa'in da biyar hijiriyar manzan Allah gabanin a haifi shehu tijjani da shekara ɗari biyar da hamsin da biyar kenan eh to an haifi shehu tijjani alif ɗari da hamsin ka buga ga zai ba ka yace na ganshi na ga alamar da Allah wa ra'aytul alamata allati lahu qad akhfaha al-haqq fihi an ibadi wa kashafa li bi madinati fas to an gama magana ai yace na ga alamar da Allah ya boye wa gaggagaggan waliyansa na sanin wane ne mai mukamin khatimul awliya an bayyana min shi a madinar fas zai bayyana kuma shehu tijan bai hau mukamin khatimul awliya ba sai a madinar fas kuma babu wani wali wanda ya zo na Madina Fas da ya taba da'awata to wannan yana nuna maka kawai shine khatimul awliya kadan ko ba haka ba wannan kenan yace hatta ra'aitu khatimul wilayati minhu naga khatim cikamakin waliyan nan a cikin garin Fas la ya'lamu wa kasirun minan nas babu wanda ya san wannan makamin da yawa yawan mutane wa qadibta lahu lahu bi ahli al-inkari alai Allah daga cikin alamansa Allah zai jarabe shi da masu mai inkari fi ma ya taƙar bi min alhaƙi fi sirri min ilmi bi saboda abin da ya tabbata da shi ne daga sirrin Allah subhanahu wataala wa kama anna Allah ta'ala khasaba bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubuwwatu shara'i kamar yadda Allah subhanahu wataala ya cika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabtaka na shari'a كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولايات التي تحصل من الور من من من الورث المحمدي التي تحصل من سائر الانبياء تو هكذلك الله ya cika zirin wulitaka wanda ake gadanta daga sirrin manzan Allah annabi Muhammadu ba ina nufi ba in ji Ibn al-Arabi ba ina nufin wilayar da ake gado ta daga sauran annabawa ba yace fa inni min al-awliya daga cikin waliyai akwai wanda suka gaji annabi Ibrahim akwai wanda suka gaji annabi Musa akwai wanda suka gaji annabi Isa akwai wanda suka gaji annabi Nuhu da sauransu a gurguje na ba mutane bayani ranar nan na ce bari ka ga annabi fa ya gaya mana wannan abin a bayyane lokacin da aka dawo daga yakin yakin badar aka kawo ribatattun yaki annabi ya tambayi sabansa me ya kamata mi da wa'annan ribatattun yakin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu yace a kyale su ɗan uwanmu ne na jini sayyidina umar yace a ya rasulullahi ai san dai kafirai ne a sheke su kuma yadda ma za a idan Allah ya san cewa mu muna kan addinin nan ka sa Ali ya ɗauki ƴan uwansa na jini shi ya yanka su ni ma ƴan uwana kowa ba shi ɗan uwansa na jini dan mu nuna wa Allah cewa da gaske muke addinin nan annabi ya shiga gida kowa yana tunanin wanne annabi zai zaɓa da annabi ya fito sai ya ce daga cikin mutane akwai wanda zuciyarsa take laushi ta laushi fiye da fiye da nono ya ce irin zuciyar abubakar akwai saboda tsoron Allah akwai wanda kuma saboda san Allah da ijtihadinsa sai zuciyar ta tsaya ta duku a wajen Allah ta zamanto kamar dutse dutsen nan ba na kekashewa bane ba wa inna min al-ijat lama yatafajjaru minhu al-anhar ne wa inda ruwa yake fitowa ne ruwan sanin ma'arfa malam ba idan namu ba ba ta tun bayi abu mutawalli sharawi sai ya ce wa sayyidina abubakar ji manzo Allah ya ce kai abubakar misali ka kamar misalin ibrahim ne da ya ce rabbi inna hunna adlalna kasiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji mutanen nan da gumakan sun bata da mutanen da yawa wanda ya bi ni shine nawa wanda ya tsibi na kuma kai mai gafara ne bai ce a zaɓa musu ba a'a kai mai gafara ne kaga wannan wali ne ibrahimul makami ya ce kai kuma a sayidina umar kai kuma misalin kamar annabi nuhu da ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyaran innaka in tazarhum yadullu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara ya ubangiji wa'annan kafiran kakka bar komai a duran ƙasa gidan kafiri ka kyale su Allah Allah ka su Allah ka su innaka in tazarhum in ka kyale su ba su haifi kowa ba sai irin su kafiran sai ya sani saboda annabin Allah ne yana gani da gaibi sai ya ce to kaga wannan kuma nuhil maqami ne ka ga fita ko to shehu tijan sai zama muhammadi warisi muhammadi an gara kacin to alhamdulillah kaga wannan da ya tafuta saboda haka shehu tijan radiyallahu anhu ya hau kan wannan makaminsa na khatimul auliya'i shi sa da ya cika ya tumbatsa shi mai fituwatul makiya sai ce kai rubutu ma zan littafin zan rubuta su kutun akan khatimul auliya'i sai rubuta littafi sai ya ce sunan littafin nan an ka'u mugrib fi khatimul auliya'i wa shamsil maghrib wannan gaggafa ce wata wata bakon gaggafa an san tsonan ko fi khatimul auliya a cikin bayani akan wanda yake khatimul auliya da kuma ranar da za ta bullo daga yamma to in ji mai fitowa ta makiya yace daga wannan bawan Allah babu kuma wanda zai zo waliyi ya biyo a samu wani waliyi baya bayansa ya zama to yana warisi ne muhammadi a su ci gaba da sauran waya sannan shi kuma shi wata jihar da ya tumbatsa ya ce kar in kyale ku da mai fitowa tilmakiya ku shiga fagamniya ka san shi ibrahim da kansa yake cewa ina yawan ganin wa'insu ɗan kurakurai a cikin fituwa tilmakiya da ya kamata in saka alƙalami in gyara amma da yake shehu tijani ya gani ya shuto ni ma barin kyale shi kuma da ya taimako ni akan khatimul auliya in nan sai ya ce babu wanda zai samu wani mukami a guri na sai ta wasu dan alil harazi kaji ba malam abubakar ya ce babu wanda zai samu wata mukami ni kuma a wajena sai ta wasiɗar aliyu harazimi duk wanda ya samu wani abu duk wani madadi na shehu jani idan ka samu to wajen aliyu harazimi aliyu harazimi fil makami to a koma cikin kanzul auliyai sai a nemo karatun nan da kyau mu daura daga inda muka samu ko ba ruwan mu mala hafizu saboda haka haka aka ci gaba da rayuwa yan uwa har hijira ta kai alif dubu ɗaya da ɗari biyu da da goma sha goma sha biyar gabanin mu shiga shau sai ya ce mana fasulun fi sifatihi al-karimati radiyallahu anhu na'am وصف ذات الإمام خذها بديعا دونها نظم الدر ذاك البهاء يتي وصف ذات الإمام خذها بديعا يتي صفر jikin shehu tijjani karɓe ta bari mu gaya maka duna hannazmu durri wallahi kyawun fuskar nan kyawun jikin nan kyawun ma'abocin nan ai wa ya ga jerin pen wata kan mu ba da fel anan sai mu ci maka lu'ulu a zona lafiya kaga lu'ulu ma ba nawa bane ba karba maka ko to wa ya ga lu'ulu a wajen kyawu zakal baha'u ga kyawu ga kuma kwarjini na'am raba'atul qaddi abyadul launi shaykh yace shehu tijjani raba'atul qaddi shi ba tso ba dogo bane ba tsololuwa ba kuma gajere bane ba a raba atilkadi madaidaici ne madaidaici ne abiyadin launi fari ne shi a launinsa shehi shehi na mushrabun amma fari ne wanda aka cuɗanya shi da dadadada eh yana da gada gadan idanuwa shi ma kuma farin fari ne tas a ciki bakin baki ne sidik yana da dogon hanci bakinsa yadda bakin shi wata jana Allah ta'ala anu yake shine leban sama da na ƙasa daidai suke babu wanda ya fi wani tasowa eh haka yake mushabin fi shaibatin hasna ga yana da cikar gemu mai kyau ƙara mai kyawun yake daga lokacin ma yayi subhanallahi jauhariyun wa samtuhu zu baha'in gashi kuma jauhariyun idan yana magana kai da kake ne da kake ji na ƙarshen ma haka yake ji saboda yana da murya mai kwarjini da girma nan murya ce ta namijin gaske eh murya ce ta namiji amma mutum ne mai yawan shiru duk da wannan magana shi sa idan ya shirin sai sai kurjin ya ringa ya ringa bujurowa ya ringa bujurowa an ce bayan shirin kuma yana da yawan kallon ƙasa sai ka zo ka tashi ka tafi ma ko daga kai biya kalla ka ba da aka tambaye shi shehi kana yawan shiru ka kalli ƙasa yace ba abin da nake salatin annabi nake yi kuma alfatil ma ubrika nake yi hulwunu dikin yana da daɗi a magana idan yana magana ba a so ya yi shiru wai ya ajuzul fusahu sannan kuma ba magana bace ta daɗin baki a'a magana ce wanda masu fasaha ma gajiyar da su yake wajen fasaha wajen zance za mu zo bayani kaga yadda yake fasara hadi mu ko da yake mun kawo fasarorin ayoyi ko hadisai fa mun fasara hadisi ba kawo yau inda lokaci ko guda biyu ne sai mu haƙura da shi na'am وهو ذو هيبة وقار حياء ذو جلال متن ne mai kwarjinin gaske wa ƙarin mutum ne wanda ga kwarjinin duk wanda ya ganshi sai ya ji dum dum dum a zuciyarsa amma tare da haka haya'i mai kunya ne shi sa bai san ma ka zo ka yabe shi kun ji yadda muka faɗa halayensa ba abin da yake yake ki yake ki kamar ka zo ka yaga kana ka zo kana yabansa baya so kuma bai san ma ka fiye zama gurinsa baka da aikin yi wani ɗalibi ya zo daga makaranta ya zo ya kafa ɗarika tijjani a wajen shehu tijjani ya zauna ya ce shehu tijjani ce tafi mana ce ba an baka wata tafi ka je ka nemi sana'a ya ce ani ba ni wata sana'a ce ya ce a kai miskin tashi ka je ka nemi ko aikin hannu ne ba a zama haka an fahimta ko ko da ko ne a yi ka a zauna haka zu jalalin ga girma malam watan mafi zaka'u kaifin basira kan a wajensa ta kare a wajensa ta kare zai ka koma ka ga abin lu'lu'an maganganinsa cikin jawahirul ma'ani ka koma cikin aljami'u ka koma cikin abin da aka kawo a cikin raudul muhibbul fani ka ji ta mamaki malam eh mana
nafizul fahmi zu fatanati akwai fahimta akwai hikima akwai kirdado akwai hangen nesa ga shehu tijjani radiyallahu lam yafuthu ma'nan ba wata ma'ana wanda zai zo ya wuce ta sai ya fassara muku ita ya bayyana muku ita kai idan yana bayani an ce duk kololuwar wahalar abu sai ya sauke maka dan Allah ka koma kaga karatun mu na na kwana biyu da suka wuce wai qala ibrahim la abi azara kowane ne kai sai ka gane duk da kancin ka haka ne malam yadda yake diddaba karatu salin sala sai ka fahimta na'am wa za ka safa'u kai wannan kam tsarki ne ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kai malam gabanin ne yadda zaka fahimta shehu tijjani da ya ci gaba da rayuwa a hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha biyar yana ɗan shekara nawa kenan sittin da biyar yana ɗan shekara sittin da biyar sai adadin masu zuwa su karɓi ɗariƙan suka ƙara yawa domin shehu tijjani ya koma ga allah almajiransa dindin wajen mutum dubu ya ɗauke ba son abin nan saboda haka suka yawa ko ta ina a garuruwan duniya zuwan masa ake yi kamar yadda muridai suka ƙara lullunkawa na zaman gida kuma a lokacin idan wazifa ta kama ƙofa gida ake zuwa a yi shimfiɗa a zauna a yi to yawan ya yi ana cike layi sai shojan ya ga ya kamata ya gina zawuya saboda haka sai shautu ya ne je su yi wani kango shi wannan kangon akwai wani majazubi ana ce mashi sayyidul lahabi shi tun gabanin tun kangon ma bai fara rushewa ba kullum zai je kasa kunnen sai ce wallahi zikiri nake ji ana cewa la ilaha illallah ana idan mutum ya zo cewa sai ce zo kai ma ka kunnen ka sai sai a ji ana la ilaha illallah saboda haka sai shautu ne ya dauki wannan kangon a wani unguwa da ake ce masa haumatul dardashi haumatul dardashi wanda a yanzu abin da ake kira da wannan unguwar shine hayyul bulaida hayyul bulaida to amma ita kancin za hayyul bulaidan ma ta tafi kawai idan daga airport na Casablanca Darul Baida ka ce gidan Shehu Tijjan za a kawo ka aka kawo bakin zawiya eh aka kawo ka har bakin zawiya to shine wa'annan sunayen su Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake ga maka hayyi darul lada bulaida ko fadar dasa fuadi fawadi sabu fa fihi alhiba'u wannan kenan saboda haka Shehu Tijjan ya samu wannan gari a wannan kango ya siya to a gefen kuma kangon akwai shi ma wani employee na wata mata ce wata ya tsohon mata sai shehu tijani ya nemi ya siya daga wajenta sai mutane suka zo suka ranga ziga ta kar ta siyar kar ta siyar sai shehu tijani ya ga kakansa sai lujudu da mashudi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kakka yadda sai ka je ka siya saboda wannan gurin guri na ne ina son ka shigo da shi cikin masallacin nan shehu tijani ya ba ta dukiya mai yawan gaske lokaci ya yi ko bari mu sari mu dan karasa kadan 6 minutes ya saura saboda haka maulamu shehu jihar radiyallahu anhu ya karɓe yi wannan kango ya yi wannan guri na na na na wasa kan ainihin wannan matar ya fara gini ya fara gini da sarki Suleiman ya ji labarin cewa shehu tijjani radiyallahu anhu yana gina masallaci da zawiya sai ya ɗauko dukiya mai yawa ya aiko ya ce a bawa shehu tijjani ya tsara addininsa da shehu tijjani ya karɓa sai ce a gaya mai mun gode Allah ya saka da alkhairi azawiya ta amru ha qa'imun billahi ita wannan zawiya ta mu lamarin ta yana ga Allah ba ma san kuɗin kowa a koma mai da shi a koma ya kuma kawowa na biyu shehu tijjani ya koma mai da shi a na uku da aka kawo almajiri suke ganin mu da muke mai gari yana yin haka da kunya a haka da mutumin ya fita sai suka karɓe kuɗin ta baya ba irin ka bane ba da aka saka a jufa a'a sai suka ce da kunya bari a yi mai hidima sai suka je inda za a ringa yin alwala ba wanda akwai wanda ya je faza nan idan ka fito nan ga ga ga rauda shau ta jara jallahu anhu amin ya komar da mu da yawa idan ka juyo haka zaka wuce zaka ga wata kofa ita ma babba haka idan ka shiga nan ne wajen alwala sai suka je suka ɗauki wannan kuɗin sai suka gina wajen alwala da katangar da komai ranar da suka gama gina ranar ta rushe ya ce musu na gaya muku na san wannan ba da kuɗi na ka gina ba na ce mu ka ku yi ƙa'imin billah lamarin ta yana ga Allah ku kyale suka ce to mu mai lamarin sa sai ya ce lamarin yana ga Allah bayan nan ba ba ba Maulana Suleiman bane kadai wanda yayi wata kan ainihin kokari wajen kawo hadiyarsa akwai wani sai Okasha ya zo wajen shehu tijani ya ɗauki dukiya shi ma mai yawa ya ce ga shi nan saboda Allah na kawo a saka shehu tijani ce Allah ya tsayar da kai kyakkyawan tsayarwa a gaban sa ranar gobe kiyama ɗauki dukiyar ka sai wani ma ya zo sai shehu tijani ya ce a ɗauki dukiyar kai ce ni ma mun addu'a ce a wancan ya riga ka ga addu'ar aka ce shehu tijani sa shi ba mai bai ce shi wancan da ya zo na farkon da zuciya ɗaya ya kawo amma wannan na biyan a'a ba da zuciya ɗaya ba da zuciya biyu ya kawo sai ta mai a'a shi ma dai mun gode dama na gaya muku ko yana cikin halin sa in ka bashi hadiya ka nema addu'a wajen sa sai ya karbi kudin ka koma maka da shi ya ce Allah ya maka bukata aka ce me yasa ya ce a mutane suna ba da hadiya ne a da amma yanzu rashawa ne duk wanda ya baka hadiya wata ya bukatar sa ne akwai wani bawan Allah ba zan faɗi sunan shi ba ba na taba ganin shi ya zo nan zawiyar sai an kusa jaraba a jami'ar Bayero zai zo ana gobe za a ce ba sai zai ɗauki kuɗin sai ba ne ce gadiya nan kafin ya sai ce amma muna da jira ba za mu fara jira gobe to Allah ya saka da alkhairi ya ga makaranta wannan kenan saboda haka haka aka gama gina zawiyar Shehu Tijani hakika Maulana Shehu Tijani yana kiya yana ba da girman zawiyar nan matuƙa gaya ka duba cikin kashful hijab na Shehu Ahmad Sukabi ya ce Shehu Tijani ana cikin gini ya ɗauki wani dutse ya rubuta ismail azam ya je boye shi aka gina shi a wani waje azaba babu wanda ya san inda ya gina kuma ya ce manzan Allah ya gaya mu duk wanda ya salla a wannan gurin na karɓiyan Allah zai karɓi wannan wannan wannan masallacin na karɓiyan Allah zai karɓi a sallarsa Allah mun gode maka maka mun yi sallah a wajen mun yi wazifa a wajen Allah mun yi roƙi Allah addu'o'i da yawa Allah kuma ya tume ta ƙara zuwa da Abu Mata wannan shi'ara da sauran jama'a yawa mun gode a dan aka wala yawa amin ya rabbi saboda haka shehu tijani kula da tsaftarta matuƙa gaya baya baya wasa baya da'i wasa a lamarin nan saboda girman zawiyar shehu tijani yake cewa da waliyan Allah sun san abin da yake cikin wannan zawiyar da dukkanin sun zo sun kafa haima a cikin saboda girman da ya bawa zawiyar sa yana cewa kada bayan ni kada a ƙara binne wani a nan zamiya kada a ƙara yadda aka kuskura a binne wani a wannan kai hasa da sojan ce duk wanda aka binne sauta ta ci shi ƙwarai kuwa a duba cikin kashful hijabi feji na shida na bakwai na takwas na tara ko in kuma ba wannan baka koma cikin feji na ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku za a same shi insha Allah in dai zakira bata hayince ni ba kenan a wannan kenan saboda haka shauja radiyallahu anhu ya kasance yana ba da karatu a zawiyar kuma karatun da ya fi bayarwa shine kamar irin tafsiri hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin maulidi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam karatun hamziya da sauransu daga cikin hadisai madauki tan da mutu ba da fasara hadisin sa ba an tambayi shi wata jana radiyallahu anhu wai shin me Allah yake ni me hadisin nan yake kudisi yake nufi da Allah ya ce ana inda zanna abdi bi ina na inda bawa na ya zace ni inda bawa na ya zace ni wa ana ma'awu idza zakarni ina tare da bawana idan ya ambace ni ina tare da shi fa in zakarni fi nafsi idan ya ambace ni a zuciyarsa zakartu fi nafsi zan ambace shi a zati na wa in zakarni fi mala'in idan ya ambace ni ya ambace ni a cikin taron jama'a zakartu fi mala'in khairin minhu zan ambace shi a cikin taron jama'a da suka fi nashi na mala'iku wa man ta wa ma taqarraba ko man taqarraba duka ya zo rawayin wa ma taqarraba ilayya abdi kenan amma kuma wancan rawayi wa man taqarraba ilayya shibran duk wanda ya zo mini duk wanda ya zo mini da take daya ta karabtu minu zira'an ne kuma zan kusance shi da zira'i da idan ko ya kusance ne ta karabta wa man ta karaba ilayya zira'an idan ya kusance ni da zira'i daya taku daya misali na kafa to ta karabtu ilayyi ba'an zan zo mishi da taku biyu da sama da taku biyu na kafa wa man atani yamshi idan mutum ya zo mai yana taku a taitu har wadatan zan zo mai ina sauri da gaggawa me ake nufi da wannan hadisi to bari ka je da na ga maka yadda yake bai barin kowace ma'ana yace wannan indiya da yace ana inda ina nan inda bawa na ya zace ni yace wata kinaya ce ilahiyya wata kinaya ce ta Allah wani abu ne aka rufe na Allah ba wai noman ina nan bane inda yake yace domin idan Allah idan mun fassara shi ina nan inda bawa na ya zace ni kawai idan mun fassara shi a kawai ina nan inda bawa nan inda shi wannan indan nan indan nan guri ne yace shi kuma mustahili ne ba zai yi ba a ce an yi wa Allah guri yace kuma idan muka ce guri ne mustahili ne a ce akwai wani guri wanda Allah yake nan yace saboda haka abinda ake nufi da ana nan a inda bawa na wannan indiyar a nan shine wai wani irin tukwici da Allah subhanahu wataala yake yi wa bawansa na kyauta tun balle mutumin da ya zaci Allah a cikin alkhairi duk abin in ka zaci Allah alkhairi nan za ka gani in ka zaci Allah kuma ba alkhairi ba za ka gani yace tun balle mutumin da ya kaskantar da kansa ya nemi tuba a wajen Allah nan da nan zai ka Allah ya fi mashi to shine wannan indiyar ake nufi ba wai na zaci Allah a kofar mazuga yana nan kofar mazuga kai wa Allah iya kofar mazuga shi ko Allah yana ko ina da ina ana gane karatu wannan kenan yake faɗin da ya wa anna ma'ahu idza zakarni ina tare da shi idan ya ambace ni yace shi ma kuma wannan ma'ahu din ma'iyan nan ma'iyar nan ita ma wata kinaya ce ilahiyya wata kinaya ce ta Allah wata kinaya ce ta Allah ba irin waccan ba ma'iyan nan da yake wa anna ma'ahu idza zakarni ba iri ɗaya bace da faɗin Allah da yace wa huwa ma'akumu aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke yace shi wannan na faɗin Allah wa huwa ma'akum a nutsu fa a kana katin nan faɗin Allah nan da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda yake kuke yana nufin yana tare da ku da siffarsa da zatin sa da ilimin sa yana tare da ku sifatan wa zatan an gane ko sifatan zatiyan yake tare da ku amma ita kuma wannan wa anna ma'awu idza zakarani wannan ita kuma ma'iyar wannan ana nufin ma'iyatul inaya wal mahabba lizakir bi ma'ana wannan wata ma'iya ce yana tare da shi ma'ana zai kula da shi Allah zai kula da wannan bawan kuma sannan Allah zai so wannan bawan da ya ambace shi an gane yace saboda ita ma'iyatul zatiya ita ake nufi da wahuwa ma'akum wa aina makuntum yana tare da ku zati shi kuma ma'iya ta inaya shine wa ana ma'ahu iza zakarani an gane ko yace ita wannan ma'iyyar ta zakiya ta wawa ma'akumu aina ma kuntum ita wannan ba ta karban infisali ba ta karɓar rabuwa ba ta taɓa karɓar rabuwa a wannan a wannan martabar Allah ba ma wai mai zikiri ba har da mara zikirin har da musulmin har da kafirin Allah yana tare da su baki ɗayansu amma bige ba tare da hululi ba yace la bi hululin wala bi tisalin wala bi fisalin kanka ce ai Allah yana tare ana nufin Allah yana tare da kowa da kowa Allah ya sauko jikinka hululi ne kaga mutane suke shauci yan ƙarya yana kiran hululi ba wai Allah zai sauko ba irin wannan ake nufi ba wala bi tisalin ba wai jona kake da Allah ba wala wala wala wala intisalin ba kuma rabuwa kuka bai yana tare da kai kana gaba yana baya yana binka ko kuma kana kana baya kana a'a ba wannan wai duk ba wannan ba ka tuye tauhidi babu sabuwa cikin abu mutuwar da shi harawi yawa an gane ko wannan ya ce to ba nan ba shi karatu na ma'iyya na na kai wawa ma kuma ina ma kuntum Allah ya tare da komai ne amma karatu ma'iyya ita kuma na wa anna ma'ahu idza zakarani wannan ina ya ce wani kulawa ne bayan Allah ya tare da kai ga kuma wani kulawa na daban an gane karatun nan ga kuma wani kulawa na daban shi kuma wannan kulawar akan iya samun infisali akan iya samun rabuwa sabanin wancan wannan wannan ma'iyar ba ta rabuwa waccan ma'iyar kuma aka iya samun rabuwa ta iza zakarni aka ce kai mai yashau yace duk lokacin da bawa ya yanke ambatan Allah to wannan ma'iyar sai ta rabu da shi yace ina nufin yankewa na dindindin ba yankewa na gajiya ba idan bawa ya zamanto maybe wani ya ya tsaya da ambatan Allah dan ya huta ne dan ya huta to wannan ma'iyar inayar Allah nan da soyayyar Allah nan tana tare da shi saboda me yace saboda hadisul qudusin dai wannan hadisul qudusi shi yace Allah yace idza dala'atu ala qalbi abdi fara'aitul galiba alayhi zikri mala'atuhu bi hubbi mala'atuhu bi hubbi idan nayi tsinkaye a zuciyan bawana naga mafi yawan lokacinsa cikin 24 hours ɗinsa kusan 20 hours ɗinsa ko kuma 15 hours ɗinsa an bato na yake yi to ni kuma sai in cika shi da soyayya ta baki daya kaga har lokacin da yake hutu ina tare da shi da soyayya da kiyayewa ana ganewa shehu tijani ce shi ko soyayyar Allah ita ce kololuwar abin da ake nema duk mutumin da ya samu soyayyar Allah ya samu sa'ada ta har abadal abidina yace idan bawa ya ci gaba yana ambatan Allah ya huta ai babu kuma wallahi sana karsa idan bawa ya ci gaba da ambatan Allah yana hutawa ya ambato ya huta har sai ya tsaga daga wannan makamin ya kai wani makami hatta ya subbal haqqu fi qalbihi anwaran taj'aluhu mutma'innan bi zikrillahi wahdahu summa yantaqi ila almuraqabati sai Allah ya kwararo da bawa haske a zuciyarsa ya ga bai samu nutsuwa in ba a ambatan Allah ba to daga nan wajen kuma sai ya yi intikali ya tashi daga wannan makamin sai ya koma makami na muraqaba to wannan mukami na muraqaba idan ka zauna kai tamakkuni ka cigaba da ambatan Allah inji shehu tijani sai yace tamakkana mina irtaqa ila mushahadati sai ya tashi daga mukamin muraqaba ya tashi mukamin mushahada shi kuma mukamin mushahada inji shehu tijani shine inda Allah yake cewa fa aina ma tuwallau fa samma wajhullah duk inda fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya nan ne Allah yana nan wajen duk inda aka juya an wuce fa muraqaba mushahada fa ake an gane fasan mawajin nan na ko an gane mukamin nan ko to wannan kenan yace to wannan mukami shine babul madkali ila mahabbati zatil aliyat shine kofar da zaka shiga ka samu soyayyar zatil aliyya saboda ita zatil aliyya ita ce fa an wato lufa san mawajin tabbacika tafi bayyana a kodiyoshi an gane ko Allah Allah ya kewaye da komai ko bi kulli shay'in ne ne muhidan ne Allah ya kewaye da komai zatin Allah yana kewaye da komai da komai an fahimta ko ana gane karatun nan kuwa ya fita kuwa to idan bawa ya sabi a wannan makaman ji shehu tijjani sai ya sai a dage mai hijabi sai ya zama to ya sadu da hadratul qudsi in ko ya haɗu da hadratul qudsi ba abin da zai tsinka ya kansa sai dal'atu shamsul ma'arifi sai ranar ma'arifa ta bayyana a gare shi ya sadu da watan ma'arifa ya sadu da tauraron ma'arifa kuma sai ya zo ya sadu da ranar ma'arifa eh an gane ko wai sai ya ce to a tsaya a nan ya ce abinda hadisul qudsi na gaba yake magana akai fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi idan na amba idan ya ambace ni a zuciyarsa Allah ya ce zan ambace shi a zati na ya ce wannan shi ma dai kinaya ce ta Allah kinaya ce ta Allah domin menene kana nufin sai iya wanda suka ambaci Allah ne Allah zai ambace su shau jani ce dukkan halittar Allah babu wanda Allah bai san da shi ba babu wanda baya ambatan babu wanda Allah bai ambace shi ba ko ko akwai wanda sai ya ce to amma mai isa sai wannan sai ya ce wannan wani mukami ne shi ma na daban an gane katin nan akwai wani abu da Allah bai ambata ba to kuma ga wani ga wani maziya ta daban nan da take magana akan cewa wa in zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi idan ya ambace ni a cikin zuciyarsa kai ka san ba irin sauran ambatan bayin nan bane ba ya za Allah ya ambace ka daidai mukamin ka kai musulmi da mukamin kafiri ko ko kai mai yawan bautawa Allah da wanda yake da rauni a bautawa Allah ai ba zai yi ba ko to shehu jani ce shi ma wannan wata kinaya ce ta daban domin dukkan halitta yace amma wannan zikiri a wannan hadisin abinda wani zikiri ne ke bantacce da Allah subhanahu wataala zai ambaci bawansa shine ma'anar fazkuruni azkurkum ba wai sai kun ambace ni bane zan ambace ku kowa na ambace shi kowa afwa kowa Allah ya ambace shi kowa Allah ya ambace shi amma kuma ga wani ambata da Allah zai maka na daban amma fazkuruni ga aikin da zaka yi ambace ni inji Allah sai in ambace ku yace ko kuma ana nufi cewa Allah zai shimfiɗawa wannan bawan wani shimfiɗa ne na zikiri sannan idan bawa ya ambaci Allah a zuciyarsa Allah zai bashi wani irin lada wanda wannan ladan ko shi ba wannan ba zai san wannan ladan ba sai ya shiga aljanna yace wannan ladan saboda tsaba girman sa Allah zai rufe shi ma ga mala'ikatul hafazati masu masu rubuta aiki ana ji yace sannan faɗin Allah wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu idan ya ambace ni a cikin taron jama'a zan ambace cikin taron jama'a da suka fi shi shine taron jama'ar mala'iku Allah ya ambace shi yace ya ku mala'iku ku shaida ni na bawa wane dan wane saboda an bato na da yayi na bashi kaza da kaza na daga alkhairi yace amma fadin hadisi nan wama man taqarraba ilayhi shibran ko wama taqarraba abdi ko da sauransu man taqarraba ilayhi shibran idan ya ambace idan ya kusance ni da ta da me suna wannan abin take ɗaya to zan kusance shi da zira'i ya ce ma'anarsa na shari'a shine duk mutumin da ya kusanci Allah da kowane irin komai kankantar kyakkyawan aiki to Allah zai linka mai wannan kyakkyawan aikin nan nasa rubanyi goma man saboda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk mutumin da ya zo da aiki kyakkyawa guda ɗaya za a rubanya mai rubanyi ɗaya har rubanyi guda goma kuma ya ce faɗin hadisin da ya ce man ta ƙaraba ilayya zira'an idan mutum ya kusance da zira'i ɗaya ta ƙarabtu ilayya ba'an ya ce abinda ake nufi da ba'an shine taku guda biyu ya ce shi ko wannan taku guda biyu duk take guda ɗaya zira'i ɗaya ne da rabin zira'i an gane to idan kai kusanci ga Allah da komai kankantar da komai kankantar aiki to Allah zai lillinka wannan aikin naka baka ji ana cewa ka masal habbatin ambatar saba a sanabil amma kuma fi kullu sumbulatin ne atu habbatin ne guda ɗari ne za a maka sannan baka ji Allah ya ce innal ana mazala ya gaya mana ba kyakkya akwai aiki guda ɗaya kyakkyawa da Allah zai linka maka zuwa guda ɗari ba ko sama da haka yace faɗin da yace wa in atani yamshi idan ya zo min yana tafiya a ce tuwa watan zan zo mai gaggawa ce istigraki auqati fi zikri a dai tu mala tuyi bil uqul yace idan bawa ya karar da lokacin sa wajen ambato na shi kuma ma Allah subhanahu wataala zai bashi Allah subhanahu wataala zai bashi abin da ya fi karfin hankali ya riska shine mukamin da Allah yace wazakirin Allah kasiran wazakirata addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman yace kankanin abin da Allah ya faɗa na ilimi wa ma'utu tumi na ilimi la qalila ba a san karshen ilimi ba ina kuma ajran aziman nan shi kuma cewa mai zik masu ambatan Allah maza da masu ambatan Allah mata Allah ya tarada musu gafara da wani gwaggwaban lada dan karamin abin da Allah ya kawo ba a san karshen shi ba ina kuma abin da Allah ya ce ba yace fa wannan kina amma a a bangare na suluki ma'anar hadisin nan baki daya wanda ya kusanci Allah da gujewa san zuciyarsa baki daya to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi wani irin farfajiya na hadarar ilahiya ya ta yadda zai zai ja zuciyar wannan ba da ruhinsa ya karar da shi daga mushada komai sai mushada anwarul hadratul haqqi sai mushahada ta hasken Allah subhanahu wata'ala ya kai matsayin da zuci wansi babul ma'rifati fi kalbi Allah ya kwaranyo mai da sanin Allah a cikin zuciyarsa fa yakunu ma as-siddiqin ya kasance daga cikin masu gazgata Allah fal harwalatu ita kuma zuwan zuwa harwala abinda ake nufi shine kinaya ne an rafi al-hijabi wa idkhal al-abd hadatul qudsi ita kuma kinaya ce ta cewa Allah zai daga bawa ya cire ya dage bawa baki daya ya danyo shi zuwa ga hajjatul qudsi ita kuma hajjatul qudsi abinda zaka iya fahimtar hajjatul qudsi da shi shine wani mamakon kace mamakon kogi ne mamakon kogi ne kai kana tunanin akwai kogin idan girman kogi ya kai irin wannan kacin kogi Pacific Ocean ko Atlantic Ocean duk girman dattin kayan kai na ka kawo zai wanko ko ba zai wanko ba to idan an wanke wannan dattin da kayan nan zai fito a cikin ruwan nan to idan ka samu aka ja ka zuwa ga hadatul kursi duka zunuban ka wanke su ake hadatul kursi ba to fatiha masu lafi fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ya sallallahu alaihi wa sallam amin amin amin amin amin amin alfatiha oi yau fa an zakara mun je haka ne
الله ما بيت مدينة